ba za ku yi umurni ba ba za ku yi hani ba sai dan an kuntum kun kasance kauman mutane musulfin wato masu barna wato duk wanda zai zama ya san qur'ani amma ba zai hukunci da hukuncinsa ba Allah ya ce to yana daga cikin masu barna musulfai kenan to kuma me Allah ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin
wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin Allah ya ce wa kam so da yawa arsalna muka aika inda Allah tabaaraka wa ta'ala min nabiyyin wato na daga wani annabi gashi nan an faɗi wani annabi guda ɗaya amma Allah yana nufin wato kowane annabi ne Allah ya ce fil awwalin wato cikin al'ummai na farko sai Allah ya sake cewa وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون
وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Allah ya ce wa ma ya'atihim min nabiyyin babu wani annabi da zai zo wa'ancan al'umman da suka wuce a baya Allah ya ce illa kanu bihi yastahzi'un har sai wa'ancan al'umman waɗansu daga cikin su wato sun kasance suna masa izgili suna zolayen shi wato wannan ayoyin duka malaman tafsiri suna cewa tasliyatul lahu ne wato rarrashin annabi ne Allah yake yi da kanshi saboda irin abin da mutanen Makka suke masa sai Allah ya ce to a wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un kai hakuri idan an maka izgili to ba annabin da na aiko shi ba a yi masa izgili ba ƴan uwanka annaba an musu mafin naka kai hakuri sai Allah ya rarrashe shi to kuma me Allah ya ce فأهلكنا أشد منهم بطشا ومرى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مثل الأولين الله يتتو أي أتكن الأمان نمبا akwai al'ummai guda biyu wanda duk al'umma da ta zo ta wuce ba al'umma da take da ƙarfi da garin jiki da tsawo da faɗi irin wannan al'ummar amma aje a tambayi labari yau ina suke ya nayi da su to shine anan gurin ana nufin adawa da kuma wato samudawa ne to shine anan gurin Allah yake cewa fa ahlakna sai muka halakar da ashadda minhum batshan wato waɗanda suka fi su waɗannan masu giggiwan na garin Makka wato mushrikan da kafiran da suke cikin garin Makka waɗanda suka fi su ƙarfi mun halakar da su amma kaje yanda Allah fa yake faɗi fa amma samudu fa uhliku bitagiya wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما تقى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتئياها أذن وائية كاقا أيين دا الله يدرسوا سندي جاء النبي ويجاء النبي متانا مكة kafiran nan fa su yi taka tsantsan to da ka ga yadda Allah ya da wa'ancan da basu yi imani da Annabi Hudu ba su ma wa'ancan da basu yi imani da Annabi Salihu ba to su wa'annan mutanen Makka ba su tunanin a musu irin yanda aka yi ma wa'ancan ko kuma nasu yafi na wa'ancan din to shine Allah yake faɗi a nan cewa fa ahlakna ko mun halakar da ashadda minhum badashan waɗanda suka fi su ƙarfi wa da sannan ya shuɗe masalul awwalin wato kwatancin halakarwa irin na mutanen farko din nan da suka kangare ba su imani ba to ai labari ya wuce kuma abun ya tabbata kuma su mutanen maka sun sani suna da wannan history a hannunsu to me kuma Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul hakim al-alim Allah madaukakin sarki ya ce wala in sa'altahum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inda zaka tambaye su wato su mushrikan nan kafiran nan da za a tambaye su man khalaqa samawati wal arda cewa wane ne ya halicci samai bakwai da ƙasai bakwai kai musu tambaya la yaqulunna wallahi za su ce khalaqahunna wanda ya halice su al'azizu mabuwayin nan ne al'alimu sannan masanin nan ne wato shine Allah shine ya halice su to in Allah ne ya sama ya kasa yi ku to ku zo ku bauta mishi mana ya za ku je ku sai Allah da aka sassaka Allahn da aka siya Allahn da aka gada Allahn da aka tsinta ga Allah na gaskiya wanda ya halitta ai shi ya kamata a bautawa ai ko to me kuma Allah ya ce الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون
الذي جعل لكم ال... الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا آه... لعلكم تهتدون آه... wato duk inda kaje in Allah ya maganan halitta to sai kaga ya kawo allazi allazi din nan sifa ne yana siffanta kansa ne tabaraka wa ta'ala su kuma da suke riyawa akwai wasu alloli su kuma ba su iya daukan wannan sifa din so da haka da an kawo wannan sifan to sun san ba irin nasu na shiridita ake nufi ba to sai Allah ya ce allazi shine wanda ja'ala lakumul arda wato ya shimfida muku al-arda ƙasa mahdan ashimfide Allah ya yi ta wa ja'ala lakum fiha subula sannan kuma Allah ya muku hanyoyi wato a cikin ita ƙasa ɗin in ji Allah tabaraka wa ta'ala la'allakum tahtadun Allah ce tsammanin ko ku din nan za ku gane abin da Allah yake nufi ku samu shiriya to me kuma Allah ya ce والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا na'am كذلك تخرجون wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin آه، فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون الله يقول والذي الله نندي شيني har yanzu nazzala ya saukar minas sama'i daga girgije ma ruwa wato shi Allah in zai yi ruwa a girgije yake shiryawa dama shi Allah ta'adarsa in zai yi abu daga babu yake yin abin shi yanzu babu yanzu akwai yanzu akwai yanzu babu haka Allah yake tabaraka wa ta'ala saboda haka yanzu sai Allah ya yi abu yanzu sai ya mai da shi babu yanzu kuma sai ya mai da shi akwai gwani kenan Allah ba ai shine alhakimu kenan so daka a girgije ne yake shirya ruwan iya yanda yaso in yaso ruwan da zai cika duniyar nan a girgije zai matse shi kuma a girgijen na ruwan amma kuma anan Allah zai fitar da shi in Allah ya ga dama a jikin mutum ma sai yi ruwan sama eh ta ganin ruwan yana fesuwa kawai ana diba sha'anin Allah Aisha anan Allah shi inda ya ga dama yake abin shi ma fa'alal jalil fa huwal jamil haka sufaye suke cewa Allah ya kara musu yadda to shine ne ce wallazi wallazi shine wanda nazzala ya saukar mina sama'i daga girgije ma a ruwa bi kadarin da gwargwadon bukatun ku domin idan Allah zai saukar da ruwa tabaraka wa ta'ala bada gwargwadon yanda halitta suke nufi ba to ruwan zai yi barna to shi sa kaga anan gurin sai ce wallazi nazzala minas sama'i sai ce ma'an sai ce bi qadari da gwargwadon yanda kuke da bukata domin in Allah ya tashi bayarwa ya wuce gwargwadon yanda muke bukata to ai duniyar kowa halaka zai yi tabaraka wa ta'ala Allah ce fa ansharna wato sai muraya bihi da shi wannan ruwan kaga fa anshar a larabci wato yadawa ne amma anan gurin Allah yana nufin fa ansharna sai muka raya bihi da shi wannan ruwan da ya sauka muka raye me Allah ya ce baldatan gari maita da garin ya mutu manoma suna noma gari yana zama gari da wannan noman da suke yi to in Allah ya rike ruwa garin sai ya mutu to in Allah yana son ya dawo da garin kuma sai Allah ya saukar da ruwa shikenan sai amfani kuma ya dinga tsirowa sai kuma gari sai ya dawo gari misali to shine Allah yake misali anan yace kazalik to haka nan dai yanda gona za ta mutu in raya ta Allah ya ce to haka kuma mutanen Makka kafiran Makka kenan da kuke musun cewa in kun mutu ba za ku tashi ba Allah ya ce to haka zan dawo da ku shine kazalika tukhrajun haka nan kuma za a fito da ku daga cikin kaburburan ku haka za a fito da ku inji Allah subhanahu wataala to me kuma Allah ya ce والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون har yanzu ka gani dai ana magana tun daga allazi aka dawo wallazi wallazi ka gani ko duk sifofin Allah ne fa Allah tabaaraka ta'ala ce wallazi Allah shine wanda khalaqal azwaja wato ya halici nau'in abubuwa nau'i nau'i shine wato al azwaja nau'i nau'i kullaha duka gaba daya in kaga an ce maka wannan itaciyar bishiya to akwai aure namiji da mace ne zaka gani mutum namiji da mace ko tsuntsaye namiji da mace dabbobi namiji da mace kwari namiji da mace hatta tsirrai da suke fitowa a ƙasa namiji da mace shine al'azwaji kenan haka Allah ya yi su nau'i kullaha dukkan su gaba daya Allah ya ce waja alalakum minal fulki sannan kuma Allah ya sanya muku minal fulki wato na daga jirgin ruwa wal an'am da kuma dabbobin ni'ima kamar raƙumi ma tarkabun wanda za ku dinga hawa jirgin ruwa dan a hau raƙumi shi ma a hau kuma a ci kaga amfani biyu kenan ana iya cin naman sa sannan kuma ana iya hawa in ji Allah madaukakin sarki to me Allah ya ce kuma har yanzu لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه mhm وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
yace litassawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alai wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrini Ah, Allah yace da na muku jirgin ruwa na muku raƙumi ku hau inji Allah litassawu ku zauna daram daƙam ala zuhurihi akan bayansa in kaga ah, ah, mutane masu wasa da raƙumi musamman kaman ƙasar Nijar in kaga yanda mutum yake wa raƙumi sai ka ce ka wato Allah Allah kabar Allah kaji wanda kai in ka hau zai su kwano shi fa sai ya koma irin gefen raƙumin haka kaman yanda masu wasa da mashin eh suke koma gefe haka yake wa raƙumin fa haka zaka ga suna raƙumi in ana wasa da raƙumi ba sa faduwa kaga wannan huwa cewa ne da horewa da Allah yayi to shi raƙumin Allah ya ce a hau kuma a ci shi sa nan ya ce litastawu dan ku zauna daram daƙam a bayansa ya kai ku inda kuke so ni na muku in ji Allah wato abin da yasa Allah yake magana da raƙumi a lokacin ba mota ne da da mota zai ce ba ga mota ba Toyota nan ba ni na muku ba misali ko ga Peugeot nan ba ni na muku ba ga Mercedes ga Honda duk sai ya lissafo su to amma lokacin da Qur'ani yake sauka abin hawan wannan lokacin da shi Allah zai kwatanta tabaraka wa ta'ala shi Allah in abu ya faru a zamani to in zai yi magana sai yi magana da wannan abin saboda su bayan Allah su gane ikon Allah cikin wannan abin kaga ai da yazo da yace wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha sai ce wazina amma sai kuma ya sake kawo abubuwan hawa da za su zo nan gaba sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kaga da ya lissafo ce wal khayla dawakai wal bigala al fadari wal hamira da jaki sai Allah ya ce litarkabu wa'annan namuku ne dan ku hau wato a wannan lokacin sune kaman motocin wannan lokacin sune ake hawa wa'annan abubuwa din sai kuma Allah ya ce nan gaba zan yi muku wani abu kuma na hawa to ana nan ana nan sai ga mashin sai ga mota sai ga keke to kaga wannan sai ya zama wa yakhluqu ma la ta'lamun to kuma zan fito muku da wasu abubuwan hawa inji Allah madaukakin sarki nan gaba kaga wannan duka dan amfanin mu bayi ne tabaraka wa ta'ala to shine anan gurin Allah yake cewa litasawu ala zuhurihi dan ku zauna a bayansa summa tazkuru sannan ku tuna ni'imata rabbikum ni'imar da ubangijinku ya muku idza stawaitum yayin da kuka daidaitu kuka zauna alaihi wato a bayan wannan abin da kuka hau in dokin ne in jaki ne in alfadari ne in motan ne ko ma me in ka zauna ka tuna ikon Allah a ciki bayan ka zauna din nan Allah ya ce wa taqulu bayan kuma kun zauna to ku yi addu'an hawan abin hawa wato kenan bayan ka hau abin da zai ja kai tafi da kai to Allah yana gaya maka ka yi addu'a bayan ka hau to idan ka yi addu'a ɗin hikimar Allah to sai Allah ya baka kariya daga matsalarsa ko accident misali ka gani wato so da yawa wani lokaci ga magani a gonar yaro ne ga maganin a hannunmu ne yanzu kaga wannan addu'a in mutum yana karanta ta hadarin mota fa sai dai ci to kaga yana da kyau kuma ba ba wai mota kawai ba hatta mashin hatta keke na fit din nan in dai zaka hau ba dai tafiya yake yi ba to karanta wannan ayar ka hau sharrinsa Allah zai kare ka ko accident misali Allah zai kare mashin mota keke napep misali duk dai abin hawa da zaka hau to karanta wannan addu'a subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan kuma ana yin layanta saboda mantuwa kaga karantawa wani lokaci mutum dan adam al-insan ko mantuwa to rubuta a takarda kai laya sai ka samu wani guri a jikin motan sai ka sarka ka sarkafe ta ko a jikin keken napep din ko a jikin jincen din naka ko a jikin keken naka to sai ka sarkafe da niyyar kariya to Allah zai baka kariyan hadari da wannan abin da kake hawa ga ayar nan abin da Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata allazi ga wannan da sakhkhara lana wato ya hore mana haza wannan wa ma kunna bamu kasance ba lahu ga wannan abin hawa mukrinin muna da ikon da zamu sarrafa shi Allah kai kake da iko ka sarrafa mana ka tafiyar to wannan shine addu'ar maganin hadarin mota shine addu'ar maganin hadarin mota malamai suka ce ana yin ta wutiri ana yin ta wutiri in rubutawa ne sai a rubuta so uku shine wutiri in karantawa ne sai a karanta so uku eh wancan ma da muka karanta na kissan adabi nuhu alayhi salatu wassalam wa qalar kabufi hadin nan ita ma maganin hadarin mota ne hadarin maganin hadarin maganin hadarin mota mota ne idan mutum yana karantawa amma ita kaifiyanta shi ne lokacin da mutum ya hau ya ce wa ƙalar kabufiha bismillahi majaraha wa mursaha sai ya yi shiru sai lokacin da direba ya taka toturko za ta ɗaga ɗin nan sai ce inna rabbi la gafurur rahim so insha Allahu insha Allahu ko da abin ya faru sai dai ko a ganka a bishiya wallahi sosai kuwa an jarraba an jarraba sosai in dai zaka yi waqalar kabufiya kana shiga kafin motar ta tashi bismillah ko waqalar kabufiha bismillah kaga bismillah biyu bismillah farawa da bismillah ciki bismillahi wa qalar kabu fiha bismillahi kaga bismillahi wa qalar kabu fiha bismillahi ana gane sirrin ko yawa wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha to sai kai shiru sai lokacin da ta daga za ta fara tafiya inna rabbi daga furur rahim shikenan ka gama da mota a ka gama da ita ka gama da ita ai ka riga ka dama ta damun fura da nono to Allah Allah ya tsare direbobin mu Allah ya tsare tafiye-tafiyen mu daga sharrin karfe da sharrin hanya albarka shi Ibrahim to shine anan gurin abinda Qur'ani yake faɗa subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina da munqalibun cewa lallai ba mu da iko da zamu sarrafa wannan Allah sai kai wa inna lallai mu ila rabbina zuwa ga ubangijinmu la munqalibun wallahi masu komawa ne zuwa gare shi to kuma me Allah ya ce وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين Allah ya ce wa ja'alu lahu sun sanya wa Allah suwa mushrikan nan suwa kafiran nan min ibadihi daga cikin bayin Allah suka dimbo wasu da kuma suka ce su ne Allah ka ji fa daga cikin bayin Allah suka ɗebo wasu suka ce su ne Allah yanzu misali mutum ya je shagon da ake sai da gunki sai ce nawa ne wannan ya je fasiyan Allah kenan sai a ce mishi a wannan ai dubu goma sha biyar ce a yayi yawa mana eh su motai 15,000 is too much. Please reduce something for me. Ko? Sai ce, ai yayi yawa, dan rage min wani abu. Sai ce, I did uh, reduce 1,000 naira for you. Eh, na rage maka dubu ɗaya. Sai no, no, no, no, no, no. It's too much again. Sai ai yayi yawa kuma har yanzu. Allah ne fa ake ciniki. dubu goma sha biyar ya yi yawa an rage dubu ɗaya a Allah ya dawo sha hudu to da haka dai har ciniki ya daidaita a dubu goma ko sha ɗaya ya ɗauki kuɗi ya bayar da shi ina leda ko jaka a sa Allah ka ciki kuma da ya zo sai ya je jefa a mota in ya jefa a mota sai ya tafi gida in ya je sai ya samu set guri keɓantaccen guri sai ya ajiye da safe zai tafi office ya ce my god help me help me my god ya ce help me my god Eh, sai sai irin haka din to ai kaga fa gaskiyan Allah wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukumun umyun fahum la yarji'un Allah Allah Allah Allah ya dada gadar da mu eh to shine wa ja'alu lahu sun sanya wa Allah min ibadihi daga cikin bayinsa juz'a waɗansu yanki a matsayin cewa su ma alloli ne subhanallah innal insana lalle shi mutum da yake irin wannan ta'ada la kafur wallahi mai tsananin butulcewa ne da Allah da ya halice shi mubin sannan kuma mai bayyana butulcin ne to kuma mai Allah ya ce أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين Allah madaukakin sarki ya sake cewa har yanzu amittakaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin Ah, Allah subhanahu wata'ala ya ce ah, ittakhadha ko amittakhadha ko kuma Allah ya rika ne mimma yakhluqu daga cikin waɗanda yake halitta banatin ƴaƴa mata ko sune mala'iku kenan Ah, wa kansa wa asfakum sannan kuma ya zabe ku ko kuma bil banin wato da ƴaƴa maza da ‘ya'ya maza, saboda haka suna cewa ‘ya'ya mata na Allah ne, ‘ya'ya maza su kuma waina su ne, haka suke faɗa. To me kuma Allah ya ce, وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم
Wa iza bushira ahaduhum wa iza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala ah zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim abinda shi bai so a jingina mishi shine shi kuma yake jinginawa Allah shi kafiri Allah ya ce wa iza bushira ahaduhum bil unsa ko wa iza ah, wa iza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala wato duk lokacin da shi mutum din nan kafirin nan ka san shi kafiri bai son wai a haifa masa ya mace baya so wannan shine asalin asalin wato history su tarihin su ba su so amma da suka ga musulunci ya zo ya ba wa mata yanci to sai suka canja salo da suna plan A sai suka koma plan B sai suka ce to yanzu mu dawo mu nuna matan mu muna kishin su bari mu ba su yanci so da ka sai su fara a a fara nada team team team haka sai a ce ai sai a dauki musulma sai a ce ita ce woman leader ita ce shugaban wannan team din na yaƙi da hakkokin mata amma abin da zai baka mamaki ba za a samu mata mai ilimin addini ba a gane ko sai a nemi yar boko wanda in ka takura ta bata iya fatiya ba sai a ce wai ita ce za ta zama jagoran ba wa mata ‘yanci ta ina, daga ina. To idan aka zo kai da kake da ilimin addini, abubuwan da za ta fara yaƙa shi ne ayoyin alƙur'ani da hadisai. Yanzu misali, mu ɗauki misali guda ɗaya na maganan abin da ya shafi gado, ka san sun ce wai musulunci yawo mata wayo. saboda namiji an ce a bashi dubu ashirin mace a bata dubu goma sai suka ce ina adalci mace ai an mayar da ita baya in gaskiya ne in an ba namiji dubu ashirin mace a bata dubu ashirin sai suka kawo misali na biyu sai suka ce da aka zo azumin ramadan in gaskiya ne mace a bata goma namiji a bata ashirin to a ramadan ma su gani a ƙasa ta ina shine namiji yayi azumi talatin mace ta yi goma sha biyar tunda rabawa ake yi a'a ai su ba suna son su yaƙi musulunci ba ne ai da su abin da suke wa matan kare ba zai ci ba amma da suka ga yanzu musuluncin ya zo ya ba wa mata yanci to sai suka rikide daga taka hakkokin mata sai suka dawo kuma wai su za su ba wa mata yanci sai suka ce ai in haka ne sallah azhar raka'a hudu ake yi namiji yayi hudu mace ta yi biyu tunda dai abinda za a ba wa namiji ne zakari mislu hazzil unsayni ko shi namiji a bashi biyu mace a bata daya to sauran abubuwan musuluncin ma mace ta dinga yin rabi idan namiji zai yi hudu to mace ta yi biyu idan azumi namiji zai yi talatin to mace ta yi goma sha biyar ana fahimtar yadda abin yake to da suka zo rabon gado sai suka ce to wai me yasa za a ce mace a bata dubu goma namiji shi kuma a bashi dubu ashirin sai suka ce musulunci bai adalci ba don haka musulunci yana ikirarin cewa shi adali ne to ina adalci sai muka ce to ku zo allura ta tono garma a koma tarihin su kakannin waɗannan masu jajayen kunnan wato waɗannan ai jikoki ne to a koma history tarihin su a baya mu ba musulunci ya ce mata a bata gado ba ko misali to amma su a baya fa mace ba a bata gado kafin zuwan shugaba alaihi salatu wassalam ba ma mace wai ba a bata gado ba ita ma kanta ta shiga cikin abun gado abin da yake faruwa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan miji ya mutu ya bar mata to makwabcinsa ne zai zo a guje ya shiga gidan gidan marigayi to zai shiga da da igi da da yadi baki dan yadi haka dai baki to da ya shiga sai je kama hannunta sai daura mata wai ya riga wani yayi kamu ne to ita kuma ba za ta kunce ba wai wannan da ya daura mata da ita da ƴaƴanta da gidan da duk dukiyar da gona ya zama nashi to sai a batta wuni guda duk wanda ya shigo ya gani a to an riga ni duk wanda ya shigo to an riga ni duk har a tabbatar shine to da an gama kaman washe gari sai ya dawo in yaga yana son ta to mu zauna tare in yaga bai so ya ce to ka mu gabanki wallahi tallahi banda kayan jikinta bata isa ta dauki wani abu ba wannan ina gaya mana ne ku gane ƴan human rights na yanzu a da ga yadda suke manzon Allah ya zo ya kawo wa mata ƴanci dan haka ba wani ko wata da zai ba wa mata ƴanci sabanin Allah da Annabi sai dai kawai su haɗa matan gaba su kunna wuta tsakanin matan da Allah da Annabi kawai wannan shine hadatin su tunda daman wadda kafirun min ahli alkitabi ko law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim wannan shine kawai manifestos din su banda wannan ba su da wani manifestos focusing din su yana kan wannan to shikenan ta zama nashi to in yana bukatan ta mu zauna tare idan bai bukatan ta kuma amma yana bukatan yaran tunda yana da gona za su je su dinga bai aiki su ma amfanin su kenan in kuma bai bukatan ta bai bukatan yaran sai ce da ke da yaran kar na sake ganin wani a gidan nan haka za ta fita musulunci da yazo yace bai yadda ba ya ayyuhal ladzina amanu la tarisun nisaa karha kar a yadda daga yau a sake mace ta shiga cikin gado sai dai a bata gado saboda haka lizzakari mithlu hazzil unsayi ba a gaje ta ba ita ma a bata musulunci ya bata to hikima anan da aka ce namiji a ba shi dubu ashirin mace a ba ta dubu goma ai inda a ce waɗannan masu jajayen kunnen sun san abin da suke yi dubu goma ma adalcin musulunci ya ce a bata da ba dan ba sai a ce dai a batta dai kada a gaje ta kuma kada a bata bari ka ji dalili a yanzu misali wannan dubu goma da aka bata kai ba an baka dubu ashirin ba to dubu ashirin ɗin wajenta zai dawo abincinta, abin shanta, maganinta, gazal ɗinta, jambakinta, hodanta. Duk a cikin dubu ashirin ɗin nan da ka gada ne, ita dubu gomanta yana ajiye, naka za a ci. Naka za a ci. To, idan ka kalla, ashe za ka ga goman ma da aka ce a bata adalcin musulunci ne da ba dan ba zai mu ce to a bata dubu daya misali ne dai kar a ce dai ba a bayar ba ko tunda dubu ashirin din wajen ta zai dawo ka ci da yawa ka ci da yawa a dubu ashirin din nan ka ci dubu biyar amma wallahi dubu goma sha biyar wajen ta zai dawo ga kuma dubu goman ta ga dubu sha biyar dubu ashirin da biyar kai dubu biyar wannan fa ka ci da yawa ne wani lokaci wallahi sai ciko ya biyo bushiya kuma bari gaya maka ko ba ka nan ko ba ka nan ba ta da lafiya kaga tana da dubu goma to ba za ta dauka anata ba waya za ta dauka ta kira ka ni fa bana jin daɗi zan je asibiti ce to ki je mana ce to ina kuɗin ga fa dubu goma to ina kuɗin ce ah to ai ni gashi bana kusa to ki ranta min ce to shikenan in aka je asibiti aka gama lissafi dubu uku dubu uku da ɗari biyar dubu hudu dubu biyar sai ta kira a waya kuɗin fa da na kashe dubu uku ne dubu uku da ɗari biyar dubu hudu dubu biyar ne ya ce to ba damuwa ki bayar na dawo zan yana dawowa a wancan dubu ashirin da ya gada zai ɗebo dubu biyar ya ce ga kuɗin ashe abin da ya gadan ma wajen ta zai dawo shine hikimar Allah saboda ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu so da ka ciyarwa da tufatarwa da magani da lafiya da alheri ihsani duka za a musu a wannan dubu ashirin wallahi wani lokaci sai wannan dubu ashirin ɗin ya koma wajenta sai ka je ka nemo wani bashin ma ka ƙara to yanzu dan Allah wani addini ne yake wa mata gata ɗari bisa ɗari irin musulunci babu wallahi jama'a kuma wa'annan masu jajayen kunnan da suke maganan cewa wai a ba wa mata ‘yanci, bari gaya maka, kafin zuwan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, su kuma binne ‘ya'ya mata da ransu suke a rami, ba a kashe ta ba, a'a, tona rami za a yi, a jefa ta ramin, a tura duwatsu, a zuba ƙasa, a batta a haka ta ta ihu har ta mutu. Wallahi manzon Allah ya zo ce bai yadda ba. Saboda haka wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Aka samu musu yanci. kuma aka dawo hadisi ma'aiki alaihi salatu wasalam yace duk wanda yake so a je lahira ya samu ganuwa kariya daga shiga wuta to idan yana da ƴaƴa mata biyu uku to focusing din shi ya zama akan su da wainiyan su ka dauka ka kula da su sakin fuska ƴaƴa mata fa ma'aiki yake faɗi alaihi salatu wasalam yace wallahi in an je lahira su za su kwace ka in aikin ka bai kwace ka ba kaga wannan duka annabi ya sa hakan dan ka hidimta musu kuma da aka zo matan mu na aure sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa mutum karimi mai mutunci shine wanda yake mutunta mata duk wannan yancin ba ba ku gani ba gata ne ɗari bisa ɗari aka musu aka ce ku zauna a gida wa karna fi buyutikunna amma ku maza ku fita mata su zauna a gida ku zauna ku yi wanka ku yi kwalliya ku yi ado mu kuma mu je kura ta tundake mu rana ta kare a kanmu buge-buge a gareji ka buge hannu bakin mai a riganka bakin mai a jikinka diddan su su kuma suna gida dan Allah wani gata ne wani zai zo da shi sabanin gatan da musulunci yau mata ga sunan masu yawo da doya wayanda ba musuluncin ba ka kalle su mana ka kalle su ka gani wata da juna biyu haka take yawo da doya wata da danyen goyo haka gashi nan in ana gini ko zaka gani ana bada kisan kisan wani bawan Allah alhaji ne yana zaune a kofar gida da abokin shi yana hira sai ga irin mai doya nan ta sha rana ba kasuwa sai alhaji ya ganta mai doya zo mana ta taho a guje ga goyo a bayanta no no ne doya ce ai kaza kaza no ga yadda ake sayarwa bai taya ba sai ce ki shiga ciki ga kudin ki je ki kai wa masu gidan da ta shiga sai ta samu uwar gida tana kallon satellite ga ga ga fanka na hura uwar gida ita kuma ga rana na gasa ta ga nauyin doya sai ta ce uwar gida an ce in kawo miki doya ne to sannu sai ki je ki juya a kitchen a na shigo da shi ki tashi ma ki kama min saboda jin daɗi kina zaune akan kujera sai dai ni zan je in kai kici wannan abu yana ta yawo a zuciyarta ta fito ta samu mai gida ce ka gida wallahi da zaka aure ni sai na sai na musulunta sai na musulunta kuma wallahi ta musulunta ya aure ta sai da doya ya kare sai da doya ya kare ta koma gidan ta samu gatan musulunci to yanzu waɗannan masu jajayen kunnan ne suke zuga matan mu ku fita ku je ku nema to a canja ku fita mu zauna mu ba shi ne ba saboda haka duk wani gata musulunci yayi saboda haka anan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana makirci ne irin na yahudu duk abin da Allah ya ce su sai sun saba abin wallahi sai sun saba shi saboda haka shine anan a takaice a gurguje suke siffantawa Allah da abin da shi Allah tabaraka wataala shine amitta kaza mimma yakhluqu banatin ko wa asfakum bil banin shine aka tafi wa iza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala ko eh bima daraba lirrahmani masala yace dalla wajhu muswadda wato idan an ce wa wani a cikin su waɗannan kafiran ai matarka ta aihu ta haifi ya mace to sai bata rai shine dalla wajhuhu muswadda sai bata rai amma shi kuma ya ce wa Allah yana da ƴaƴa mata shi kuma an ce ga ƴa mace ran shi ya baci to me yasa shi Allah da bai da ƴa mace kace yana da ƴa mace kai baka son ƴa mace an jingina maka ranka ya baci to kai kuma sai ka jingina wa Allah to shine ta'ala Allahu an zalik shine huwa kazim yana mai haɗi wato fushi din to Allah kiyaye shi mu Allah kiyaye imanin albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam wai tambaya ko?
wannan mai tambaye gici assalamu alaikum alaikum assalam ta'ala wa barakatu alaikum assalam malam ya ake wankan gawa
to wankan gawa farko tukunna idan mutum ya rasu a za a sa fuskan sai kalli gabas farko tukunna sai a samu ruwa tsaftatacce sai a masa tsarki idan aka masa tsarki to nan ruwan ana son a samu kafir ko bagaruwa eh sai a sa kafir ko bagaruwa idan aka sa to sai a zo bayan an fara mishi tsarki tukunna to sai a zo kuma a dinga wanka wankan ba wai za a dinga ɗiban ruwa yanda misali kamar mutum yana da rai zai dinga ɗiba a kofi yana zubawa ba a za a dinga shafawa ne ana shafa masa misali kamar ruwan ya damsa su a hannu haka da ɗan ruwan dai haka dai ba da yawa can ba sai a dinga shafa masa haka ana shashafawa to shi ma ana so a yi kamar wuturi da kuma niyyar wato tsabtace shi a sai a yi masa wuturi shine kamar uku ko biyar ko bakwai ko tara haka amma dai an fi tsayawa ukun shi ma ya ya riga ya wadatar ya isar to ana kammalawa kuma to sai a zo a sa mishi suturarsa wato shine lifafa kenan na
na lissafa sai ce kuma yaya ake sallar gawa to yanda ake yin sallar gawa bayan an sa ta a makara an fito da ita an sa ta kalli gabas to sai liman da zai yi sallah idan mace ne zai tsaya a kanta in namiji ne zai tsaya a tsakiyarsa haka shari'a ta ce kaga ko jan tsayuwan ma ana son mutum ya sani in namiji ne a tsakiya misali an sa ga sai ka tsaya a nan idan mace ne kuma daidai kanta haka mutum zai tsaya to shikenan sai ya kabarbari guda hudu to kowace kabbara kabbara na farko zai karanta fatiha na biyu zai karanta salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na uku zai yi addu'a mamaci- mamacin ko mamaciyar addu'a din ya dangantu wanda take rubuce ko kuma shi zai kirkira daɗe ne eh kana iya kirkiran naka kai amma yafi kyau kyau ka ɗauki wanda aka rubuta din ka haddace ka dinga yi to a na ƙarshe kuma addu'a ce da ita mamaciyar da kuma sauran al'umma musulmai da suka gabata to nan kabarbarin guda hudu kowane gurbi na kabbara addu'a ake yi sai a yi wannan kabbaran sai a yi addu'a sai a yi wannan kabbaran sai a yi addu'a guda hudu shikenan sai a yi sallama shikenan an yi sallan kuma shikenan Allah ya fara kai to bi za a ba sai ce ya kuma ake binne binne binnewa to yanda ake binnewa idan aka je makabarta za a akwai measurement ko tsawonsa da fadi to in aka auna sai a je sai a tona to binnewan kabari akwai wanda ake kiran shi shiqqu akwai wanda ake kiran shi lahadu to shi shiqqu shine misali a kabarin haka a yi shi ya tafi haka shi kuma lahadu shine ciki da falo bayan an tona sai a tona kuma gefe don an sa shi sai a shigar da shi haka to shine aka wa ma'aiki shi shiqqu shi tono ɗaya ne haka ake yi shi kuma lahadu shine tono biyu bayan an tona nan sai kuma a rarake gefe haka to in an sa shi nan sai a tura sai ya shiga nan haka sai kuma a jira sai a rufe saboda haka duk wanda mutum ya dauka aka yi ɗaya ne akwai shiqqu akwai lahadu to shi shiqqu din shine to shi mu aka fi yi ma shi muke eh to amma shi lahadu shine kuma aka wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan an zo a ana son a sa kansa ya kalli gabas in an sa shi a cikin rami din za a duba wannan din to kuma ana son an zo sawa idan akwai wanda ake kiransu zawul qurba ko yaya ko dangi in ba yaya to ana kiransu su ma su zo su rike a hada da su sannan a sashi a ciki sannan ƙasa in an tona ana son a ware ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ba a son a hautsuna ƙasan akwai hikima na magabata a haka to da in an gama sai a fara dawo da ta gabas misali sai a dawo da ta yamma sai a dawo ta arewa sai a dawo ta kudu to sai a ɗebi ruwa sai a ɗan yayyafa haka eh a saman kabarin to in an samu dama ana son a ɗan samu ɗan dutse haka wanda dai ba mai nauyi can ba sai a ɗan sa kai shi yin hakan kuma sunna ne to idan an gama kuma to kar a tafi sai a tsaya a samu wani salihin bawan Allah sai ba da umarni a karanta kaza a karanta dalili anan shine a munzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi addu'a to ku tace addu'ar kenan ba kowace za a yi ba to ba kowa ne yake iya tace addu'a ba amma su malamai suna iya tacewa ko misali a sai ce ku karanta kaza ku karanta kaza ku yana tace addu'an ne wanda kuma ya fara ishara akan haka shine ma'aiki alaihi salatu wassalam domin shi ya fara tace addu'a a karanta kaza shi ya fara su ba su sani bane ko kuma sun sani sun boye ka san ta'ada ta kungiya da mun haka ne amma manzon Allah shi ya fara cewa iqra'u ala mautakum sai ce surata yasin akwai ruwa da yake cewa ku karanta wa matattun ku qul huwa uku akwai ruwa da yake cewa a cikin buguya kenan buguyatul muslimin ya ce duk wanda ya shiga makabarta ya karanta qul huwa 11 kaga cewa a karanta adadi kaza wanda ya fara ishara da yin haka ma'aiki ne amma su in sun zo sai su ce babu babu inda aka samu kaga ana akwai kusur a cikin karatu ko kuma akwai boye ilimi akwai ha'intar ilimi a cikin wannan wannan karatu za a ce kowa yayi abin da ya iya kawai ba inda aka samu kaza da kaza amma kuma wasu abubuwa da ake a gurin fa zaka samu annabi bai yi su ba yanzu misali in an zo aka binne mutum ai ana cire hula ko a ce a kawo fi sabilillahi dan a ba wa masu tonan kabari to shi ko wannan ina hadisi idan ka ce a wajen binne matacce kada a yi bid'a to cire hula a nemi taimako bid'a ne domin annabi bai yi ba in ka ce a ce wane ka karanta kaza a karanta bid'a ne ko to mun ji ba mu ji ba mun ji eh ba mu ji ba mun ji domin akwai gurin da ba za mu yadda haka bane za mu kare kanmu amma dan dai aje din aje aje aje aje ko sai mu ce to aje din bid'o'i nawa ake yi a gurin kaga ana bid'ar neman taimakon taimakawa masu tunu ai wannan bid'a ce misali bayan wannan kuma bid'ar sil ana wata bid'a shine ta yin wa'azi kaga yin wa'azi a makabarta bid'a ne annabi bai yi ba kawai shi abinda annabi yake yi cewa idza faragtum min dafnil mayyit sai ce istaghfiru li akikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al hadisin abinda yace ku karanta istighfari ku neman mishi tabbatar da la ilaha illallah domin yanzu za a zo a mai tambaya haka annabi yake faɗa alayhi salatu wassalam to sau da haka su kuma malamai sai su ga to wace hanya za su arrange dan akwai abin da annabi yake bada shi a dunkule su kuma malamai sai su ce to ga yanda za a arrange misali yanzu annabi ya ce ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani to shikenan sai malamai suka zo suka ce to a gina makaranta aji daya aji biyu waye saka shi da ya ce a karanta qur'ani yanzu misali annabi ya ce ku yi addu'a sai malamai suka ga to ayi kaza ayi kaza hai'ar addu'an suke fitarwa kamar yadda annabi ya ce a karanta qur'ani hai'ar karatun qur'ani ku malamai za ku kirkiro ayi aji daya ayi aji biyu ayi aji uku misali san samu ma ayi uniform san samu ma ayi form ko na siya san samu kuma a zo a samu kararrawa irin na yahudu san samu ma a ce makarantar ana fita break akwai ball da ake dan bugawa a makarantar Qur'ani kaga duka waɗannan shi dai abin da annabi ya ce ku karanta Qur'ani to waye sa ku kuka ƙara wancan me yasa kuka zo da tsari ayi kaza ayi kaza ayi kaza to me yasa in haka ne a can to me yasa ba haka bane a can kuma bari in gaya muku wani sirri ayi hakuri lokaci yayi kaga maganan cewa a karanta kaza a karanta kaza ba kyau a makabarta ne da bayan sallah ba kyau amma duk gurin tarurrukan su suna gabatar da mai musu addu'a wajen walima bari mu ba malam wane mana addu'a sai kuma yace bismillah da fatiha ko wallahi suna yi a guri to misali a wajen a wajen daurin aure ina annabi yace wane imana addu'a shi kuma wanda aka ce ya addu'a ya dinga bada umarnin a karanta kaza an an gama yace a karanta yanda dai ake a makabarta haka ake a wajen walima haka ake yi a wajen daurin aure haka ake a wajen musabaka ko haka ake in sun haɗu wani abu na mitin ko wani abu malam bude mana da addu'a to malam bude mana da addu'a a wajen mitin a wajen musabaka shine malam bude mana addu'a a makabarta idan na makabarta ba kyau wannan ma ba kyau in can babu nan ma ba hadisi me yasa kai yadda wannan ba hadisi ayi wancan ba hadisi a bari saboda kana adawa da matacce a dake shi ko ai ba inda ya kamata a ce ayi irin wannan kaban makabarta saboda shi wanda yake kwance a ramin nan ba abin da yake so da ya wuce taimakon to da me za ku taimake shi da addu'a shine za ku kwace shi da shi to kowa ne aka ce to kowa yayi abin da ya iya to shikenan wannan ya iya wailul li kulli afakin asif يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم شيء إياه wannan ya iya wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wannan ya iya wailul lil mudaffifin alladhina idza talu ala nas yastawfun ko misali to shikenan wannan fa mutumin da yake ramin nan yake kwance yana neman rahaba ne kai kuma kana ta janyo ayoyin azaba to to an ce kowa yayi abin da ya iya ni kuma abin da na iya azaba ya tabbata ga mai ƙarya to kuma wannan yana ƙarya Allah ya kiyaye akwai wasu bayan Allah da suke neman addu'a sano'in su kamar samarin da su masu albarka ba su zuwa nan wajen karatun suna neman malayin sassa cikin addu'o'i domin suna buƙatar addu'a akwai wani ba Allah shi ma da yake so a bashi wata addu'a da zai rinka yi in yayi na fulfulin na dare to bai faɗi ne irin addu'ar ko wacce yake so ko ta aure ne kai ko me ko kuɗi yake so ta kalla sai ka dunkula ka bashi kuɗi
to Allah Allah ya biya bukatu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda yake da matsala Allah ya dauke albarkar shehu tijjani duk wanda yake da wata bukata yayi yayi yayi yayi yayi abin ya tsaya to ya Allah dan hidimar da Shehu Ibrahim yawa annabi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah Allah ka amsa addu'o'in mu kai kace mu roke ka zaka amsa mana to ba mu taho da kanmu ba ba mu taho gaba gadi ba mun taho da wanda yafi kowa wanda ya fi komai shugaban halitta annabi Muhammad. Allah ka biya bukatunmu, Allah ka amsa addu'o'inmu. Za a ba malam zai rufe da addu'a ɗin ya cika insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.